الرحمن الرحيم ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة فينبغي أن يكون بالإنصاف والتأني والتأمل ويتحرز عن الشغب والغضب فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف ولا يحصل بالغضب والشغب نعم ولا بد لطالب العلم ما لن يتبا مكفى طالب علم من المذاكرة wato daga muzakara muzakara shine tunatarwa da zamanto abin da ya haddace na baya a kullum yana kokari akan su zauna da shi da dan uwan shi su yi wa junansu muzakara ka tuna wa dan uwanka gurin da ya mance ya tuna maka gurin da ka mance wannan ita ce muzakara ku zauna da kai da shi ka ja ya fassara ya ja ka fassara amma ya zamanto ku ɗauki littafi guda biyu shi ya fassara littafi kaza har ku kai karshe kai ma ka fassara littafi guda har ka kai karshe sannan kuma littafin da ya fassara a wancan karo kai ka fassara shi yanzu a wannan karo littafin da ya fassara da ka fassara a wancan karo shi ya fassara shi a wannan karo wannan ana ce da shi muzakara wal munazara sannan kuma ba makafa ga ɗalibin ilimi daga bincike bangaren abin da ya shafi karatun da yake ya zamanto yana da kwai almunazara almunazara shine almubahasa bincike kun tattauna akan mutum akan wata matsala shi ya ce kaza dinnan halali ne kai kuma ka ce ba halali bane ka ce to kowa ya tafi ya rubuto dalilan shi wanda za su kare magana shi kowa ya tattaro abin da yake da kwai na dalilai kai ka kawo ni in kawo wannan ita ce munazara tsokaci a zauna a tattauna a fahimci inda bakin zaren yake walmubaraha da kuma almubaraha ita ce jefaffeniya kai ka jeho mun fa'idodin da suke wajenka nima in jefa maka fa'idodin da suke wajena ka fahimci littafi kaza a makaranta ka fi kowa sanin fiƙihu amma baka san hadisi ba baka san usulu ba baka san musalahu ba amma ga wani shi kuma a makaranta bai san ba fiƙihu amma ya san usulu ya san musalahu ya san hadisi ka ce to wane ba ni gishiri in ba kaman da za a yi idan muka tashi kai da ke ka fahimci bangare kaza ka fi ni kwarewa a gurin shi kenan sai mu je in za mu yi muraja a kai ka koya mu wannan bangaren ni kuma sai in koya maka bangaren da na iya nima wannan ana ce da ita mubaraha jefaffeniya kai ka ba shi fa'idodin da suke wajenka shi ma ya baka fa'idodin da suke wajen shi to wannan ɗalibin ilimi dole sai ya zamanto yana irin waɗannan abubuwan kafin iliminsa ya zamanto wato ya tara ilimi fayan bagi an ya kuna bil insaf wata anni wata ammul fayan bagi ya yi kamaci an ya kuna wato wannan muzakara da za su yi a junansu ku zauna da kai da ɗan uwanka ku tunatarwa kanku abin da kuka karance shi a baya muzakara shine irin kaman tilawa tilawa a yanzu kana da kwai yakinin ko ina zaka iya kamawa in ta faɗo kanka wannan ana ce da shi muzakara ku zauna ku yi tilawa da sobanka ko muraja'a da soba wannan ana ce da shi muzakara hakanan kuma almunazara shi kuma shine almubahasa ka ce kafuwa na iya rubutu shi ya ce ya fi ka iya rubutu ka ce to a rubuta kowa ya zo sha aji a ga wanne ya fi iyawa mun gane da kyau ita kuma mubaraha shi ne kai kayi kafi karfi wajen talatin in ƙasa haddal ka tafi karfi a nan shi kuma wajen talatin in sama haddashi tafi karfi ka ce to mu zauna ni talatin in sama gaskiya in ba a gaban mutum ba ba na iya bayinta kenan in ka karanta nisbu guda ni ma ina karanta to ka tsaya ka saurare ni kai kuma talatin kin ƙasa na san kai ma mai rauni ne a can kenan in muka je a can ni ne shugaba sai in saurare ka in kashe kunne na in ajiye salula ba zan yi danna danna da ba saboda bannar da kake yi a ciki mun gane da kyau to wannan yayi kamaci kowanne daga cikin waɗannan guda uku su kasance an yi su ne bil insaf cike da adalci ya zamanto da adalci ne za a yi su ba son kai a ciki wata anni da kuma bi a sannu sannu da zamanto an ba abin cikin ruwan sanyi wata ammul da kuma lura da kyau in za ku yi tattaunawa da mutum munazara da mutum in kaga cewa ba mai adalci ba ne mutum ne mai son kai to zama tare da shi da yin munazara da shi ba ta da amfani hakanan mubaraha in za ku yi ta tare da mutum wanda yake mai son kai wannan mubaraha tare da shi ba ta da amfani hakanan muzakara idan za ku yi ta tare da mutum wanda yake mai son kai wannan muzakara din ita ma ba ta da amfani saboda a kullum idan ana karatu za mu yi karatu ne don ka fa'idantu da abin da yake wajena na ilimi in fa'idantu da abin da yake wajenka na ilimi in ya zamanto ba adalci a ciki wannan abin ba zai tafi bayan da ya kamata sannan kuma ya zamanto ana bi a sannu sannu idan kuka zo ku za ku yi wannan muzakara din to ya zamanto kun ɗauki tsarin da tastadi'una azhaba bihi za ku iya tafiya da shi irin ku ce ko a kullum za ku yi muraja'an safaha ɗaiɗai ko safaha biyu ku ɗauki dai abin da za ku iya yi hakanan munazara in ya zamanto ba bi a sannu sannu cikinta akwai garaje to sai ya zamanto kai ga ka da gaskiya amma kuma saboda garajenka a kada ka mun gane da kyau wa ya taharraza an shagabi wal gadabi wa ya taharraz wato ɗalibin ilimi kowane ɗaya daga cikinsu waɗannan guda biyan abokanan ilimi kowa daga cikinsu ya tsaru an shagabi daga sharri idan aka ce ashagab shine ashar ya tsaru daga sharri duk abin da ake cewa sharri ne wannan ya zamanto kana ɗalibin ilimi ka cire hasada a cikin zuciyarka saboda hasada babban ciwo ce saboda wannan za ta dinga danne maka alkhairin dan uwanka ba za ka dinga ganin shi ba sannan kuma ni'imar da Allah ta'ala ya maka kare na ta shi yasa har kake yi wa wani hasada kana ganin cewa wannan Allah ya fifita shi akan ka ta hanyar kaza da kaza ya zamanto kana mai hasada to ya zamanto ɗalibin ilimi ya tsaro daga wannan daga wannan tada din haka nan ya zamanto ya tsaro daga tada wanda take ta zalunci zamanto yana yi wa dan uwan shi bukulu ya sani sarai wannan abun kuskure ne dan uwan shi fasara amma sai ya ki gaya mishi saboda yanzu so yake sai dubu ta taru in dan uwan nashi soban nashi yawan nan fasara dan aka mishi dariya ce dama na gaya mishi ba karatu ba yake ba komai ba kada ya irin wannan wal ghadabi sannan kuma da hushi ya tsaro daga yin hushi wani lokaci idan kuna karatu tare da sobanka wajen munazara ko wajen muba'a ko wajen muzakara ko wajen mubaraha musamman wajen munazara za ka kawo abu amma wanda kuke tattaunawa da shi ɗin ya ce bai yadda ba to a wannan lokacin in kana da kai sauƙin hawa sai ka samu shi hannu ma ce ni za ka rena eh ka samu ka kantsame shi da mari a ba yin haka nan a ruwan sanyi komai ake bin shi don abin da aka bi shi da lalama aka bi shi a ruwan sanyi to za a cimma buri a kai to amma in ya zamanto mutum yana da sauƙin hawa yana da sauƙin hushi to ba za su iya tattaunawa da mutane ba saboda a kullum shi wanda za ku tattauna da shi sai ka ɗoka wannan mutumin yanzu yana da kai wata gurguwar fahimta kafin ka ɗoke shi daga wannan fahimtar da yake da kai gurguwa za a ɗauki lokaci kafin ka cusa mai ra'ayin da kai kake kan shi yanzu za a ɗauki lokaci shi ma sai ya zama to kamar likita ta mahaukata ce duk likitan da aka kai can ya san yanayin da zai yi aiki a can ya san watakila wani daga cikin mahaukata ma sai ya iya bugan shi kuma shi likitan in ya tada rikici shi za a baiwa rashin gaskiya mun gane da kyau fa innal munazarata wato haƙiƙa bincike wajen abin da ya shafi ƙara wa juna sani wal muzakarata da muzakara tunatar wa juna abin da aka karanta na baya mushawaratun wannan shawara ce shawara ce kuke yi wa junanku yanzu ka fahimci abu ne wanda yake ba daidai ba wancan ya fahimci daidai amma wannan ba daidai din da kake kai ba kai kana tunanin ita ce daidai to yanzu ya zai ya zo shi baka shawara ya sanar da kai cewa abin da kake dinnan kuskure ne ga daidai din kaga aka ce za a yi shi da fada da tashin hankali ba da za mutum ya fahimce ka to amma in ka zo ya zamanto ka zo ka da lutufi ka zo da maganganu masu kyau da ihtirami da sauransu wal mushawaratu ita kuma shawara inna ma takunu sani dai kadai tana kasancewa ne listikhraji sawabi saboda neman fitar da daidai wazalika to shi kuma neman fitar da daidai inna ma ya hasulu sani dai kadai yana tabbata ne bitta'ammuli da lura wata'anni da bi a sannu-sannu wal insafi da adalci mun gane da kyau yanzu idan aka ce wane ne ya fi kowa gaskiya shine sai a tsaya a tattauna a ruwan sanyi kai faɗi maganganunka faɗi dalilanka ka gama ina gama to kai ma faɗi naka ya faɗi dalilan shi ka gama ina gama to sai a damƙa wa alƙali takarru ya jinjina ya ji wanne ya fi ƙwari ya jinjina ya ji wanne ya fi nauyi ya jinjina ya ji wanne ya fi aya da hadisi mun gane da kyau na'am wala ya hasulu bil ghadabi wa shagab wato neman fitar da daidai baya tabbata bil ghadabi da hushi wa shagabi da kuma sharri idan ya zamanto mutum yana cike da hushi shi yasa ko da alkali idan ran shi ya baci to ya tashi daga fada kada ya hukunci a wannan lokacin haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin abubakara wanda yana cikin sahihai ne saboda idan mutum yana cikin hushi to wannan hushin nashi abin da zai umarce shi ya aiwatar abu ne wanda yake ma la yuhmadu uqbahu abin da ba za a yi mu karshen sa bane dan ya ce la yaqdu yanna hakamun bayna sunaini wa huwa ghadban kada alkali ya kuskure yayi hukunci tsakankanin mutane guda biyu masu husuma alhali yana cikin hushi to haka nan idan za ka yi magana da mutum lokacin da kake cikin hushi ranka ya bace ka ce mishi to ya haƙuri kawai tafi ce a faɗa abin da yake wajen ka ce daga baya mun haɗu an gane da kyau saboda a wannan lokacin in mutum ran shi ya bace to duk waɗansu tunani masu kyau sun tafi daga gare shi marasa kyau ne suka zo yanzu na'am
فإن كانت نيته إلزام الخصم فلا تحل المناظرة وإنما تحل لإظهار الحق والتمويه والحيلة فيها لا تجوز إلا إذا كان إذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق نعم فإن كانت نيته idan niyyar shi wannan abokin tattaunawar taka ta kasance ilzamul khasmi shine ya kayar da abokin husumar tashi shi niyyar shi a kullum in aka zo aka tattauna da shi kawai yayin abokin tattaunawa shi iya magana ya zamanto ya kere abokin tattaunawa tashi a surutu a bashi gaskiya wannan falata hilul munazaratu to mubahasa munazara ba ta halitta irin wannan yanayi don kasancewa wannan mutumin da za ku tattauna da shi ba gaskiya yake nema ba matsalar shi ba za ta kawo ba yanzu idan kuka yi hira da shi ma za ka kawo mai aya ta alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ya nuna maka cewa ayar nan ba haka take ba kai kuma ka san cewa wannan ita ce fatawa ta abubakar allah ya ƙara yadda da shi ita ce fatawa ta umar allah ya ƙara yadda da shi ita ce fatawa ta usman dan affan ita ce fatawa ta ali ibn abi talib waɗannan al-khulafa'ur rashiduna dukkaninsu akan wannan ra'ayi suke sannan kuma ita ce fatawa ta muhammad ibn sirin ita ce fatawa ta alhassan ibn abil hassan albasari ita ce fatawa ta sa'id ibn musayyab magangaro ƙasa ita ce fatawa irin ta su al'imamu abu hanifa irin su al'imamu malik irin su imamu a zuhuri da sauransu to amma kana da yaƙinin wannan ita ce fatawarsu akan wannan aya ɗin ita ce fahimtarsu akan wannan aya ɗin amma shi kuma ya ce ba haka ba ne saboda so yake nuna maka cewa shi ya fi ka iya zance a san tattaunawa da mutumin da ya zamanto yana da kwaikwaɗon harshe sai ya yi magana ta minti goma in ka tashi yi magana minti ɗaya za a ga cewa kai har ka gama maganar ka amma shi kuma ya tashi ƙaƙaƙaƙaƙaƙa saboda ya saba to in dai har ya zamanto niyyarsa shine ya zamanto kawai ya kayar da abokin husumar shi niyyarsa ba neman gaskiya ba ne yake a niyyarsa kawai yaya za a yi su tattauna a bainin jama'a ya nuna wa mutane ya fi kowa iya zance to wannan munazara din ba ta halitta don me wa inna ma ta hillu sani dai kaɗai munazara tana halitta li izharil haqqi saboda bayyana gaskiya wannan shine dalilin da yasa in saboda gaskiya ne ta bayyana li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wannan munazara ta halitta irin wannan ne amma in ya zamanto munazara kai abin da kake kai na ra'ayi ka ce ba wanda zai sauke ka daga kai ka ce ko shekul islam ibn taimiyya ya zo shi ba zai sauke ka ba daga kai ka ce kai ko imamu ahmad ka ce ko imamu malik ka ce ko zuhuri ka ce ko sa'id ibn musayyib ka ce kai ko abu huraira ya zo shi to ka ga yanzu ba neman gaskiya kake ba yanzu rikici ne kake nema to amma in ya zama to yanzu ka ce to ko mai tsitsin yaro ya zo shi in dai ka gane cewa kai ne akan kuskure shine akan daidai za ka bi wannan mai tsitsin yara ba don wai saboda ya fi ka girma ko sauransu ba a saboda abin da yake tare da shi na gaskiya ya fi ka gaskiyan nan da yake tare da ita ta fi ka ta fi mahaifinka ta fi kakanka ta fi kakan babanka ta fi kakan kakanka saboda ta fito ne daga bakin fiyayyen halitta shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na'am mun gane da kyau na'am wa tamwihu ruha-ruha walhilatu da dubara fiha a cikin munazara la ta juzu ba ta halitta ruha-ruha kun zo kun kirayo wani za ku tattauna da shi kai ka zo da mutum biyar shi ko ya zo shi da in ya fara magana wancan da ka mutu kai ba haka bane wannan gurin ba haka bane wancan shi ma ya mishi gabaki ɗaya ku rikita shi wannan baya halitta ruha-ruha da dubara irin ka yi wa mutum dabara ka nuna mishi cewa ta yaro kyau take ba ta ƙarko ka nuna mishi cewa abin da yaro abin da babba ya hango yaro ko yana samun dutsen hudu ba zai hango shi ba kamar da dabara da sauransu ka rufa shi wannan baya halitta illa idza kana al-khasmu muta'annitan sai dai idan ya zamanto wannan abokin tattaunawar taka ya zamanto muta'anniti ne mai tada karan hanci ne kowa ya san shi a unguwa kowa ya san shi a gari kowa ya san shi a ƙasa mutum ne wanda yake ta'annuti mutum ne mutumin banza mai ta'annuti ne za a wannan lokacin laƙwalibar haƙi ba mai neman gaskiya ba ne za a wannan lokacin ya halitta kamar ruha-ruha a karmakan lahu na zo ina so za mu tattauna akan wata masala guda biyu ko wani haba wani ina ne ina kai ko ko yanzu ku ne masu wada a jiho a duniyar ma ba kasa mu yanzu kai yanzu ko a kasa yanzu kana da abokin tattaunawa kana babban malami ina ne ina kai ai wutsiyar rakumi nesa take da kasa yan mana mana ai abin da kuka ce shine mu ai mu ban mu da magana akan tawo shikenan ka rabu da shi lafiya ya tafi saboda ka san yanzu sai ku yi awa goma da shi kuna tattaunawa akan mas'ala guda ɗaya ka kawo mai aya ka kawo mai hadisi ka kawo mai maganganu na malamai magabata a kai amma ya ce ba haka ba kawai so yake biya ya bata maka lokaci ya cinye maka awoyinka ba ka yi babbarci ba ka yi salata annabi ba ka yi nafila ba ba ka yi kaza ba ka yi kaza ba in dai ka san cewa ba mai neman gaskiya ba ne to ya halatta ka mai ruwa ruwa ko ka mai dubara ka mai dubara ka ce shi kenan ku ta yi kawai kai ne akan daidai a tafi da ka san ba gaskiyar ba ce yake nema na'am وكان محمد بن يحيى رحمه الله تعالى إذا توجه عليه الأشكال ولم يحضره الجواب يقول ما ألزمته لازم وأنا فيه ناذر وفوق كل ذي علم عليم
وكان محمد بن يحيى محمد بن يحيى الله تعالى يجكن صدر رحمه يا كسنتي إذا توجه عليه الأشكال وتو إذن tambayoyi suka rikito a gare shi suka fuskanto shi tambayoyi suka suka bujurto mishi suka fuskanto shi walam ya hadurhul jawab amsa ba ta zo mishi ba ga shi don asila sun zo mishi amma kuma ba shi da amsa amsar ba ta zo mishi ba to ya kasance ya ƙulu yana cewa ma'ulzimtuhu lazimun wato abin nan da aka lazumta min shi na tambayoyi din nan abin nan da suka zo min na tambayoyi amsa su lazimun bai zauwa ce mun gane da kyau a to wannan yake nuni akan cewa idan aka maka tambaya ba ka da amsarta to ka ce abin nan da aka mun tambaya a kai amsa shi za ta biyo baya mun gane da kyau ma ulzimtuhu abin nan da aka lazumta mai shi na tambaya lazimun ai waridun amsa shi mai zawa ce a gaba ya ce wa ana fihi nazirun ya ce ni mai tsokaci ne a cikin wannan tambaya da aka yi zan tafi in leƙa in yi bincike in gano matsala ɗin nan sai kuma a zo a yi muku bayaninta mun gane haka ya kamata in aka yi maka tambaya ba ka da amsa to kadda ka yi dubara ko ka yi wani rufe-rufe da sauransu ka nuna cewa dai za a yi bincike akan matsala ɗin nan idan ka ce za a yi bincike kenan dai ka ce a yanzu ba ka da amsarta shi kenan in ka tashi ka tafi gida amma ka ɗako littattafai ka hana idan ka barci cikin dare ka yi ta bincike har ka gano bakin zaren amma ka kira wani malami wanda ka san sama yake da kai a wannan bangare din ka mai tambaya ya baka amsa sai a huce gudu mun gane da kyau shine ce ma ulzimtuhu lazimun abinda aka kallafa mai shi dinnan na tambayoyi lazimun amsa shi za ta zo ta nan gaba wa ana fihi nazirun ni mai tsokaci ne a cikin wannan tambayar da aka yi min zan yi bincike sannan kuma daga baya sai a ba ku amsa don wa fauka kulli dhi ilmun alim wa fauka kulli dhi ilmin alim alimun ubangiji subhanahu wa ta'ala cikakken masani fauka kulli dhi ilmin yana saman dukkan ma'abucin ilimi ba wani mai ilimi ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da shi ba sani na Allah subhanahu wa ta'ala ya cire sani na kowa daga cikin bayin Allah shine wa fauka kulli dhi ilmin alimun alimun cikakken masani ubangiji subhanahu wa ta'ala sanin shi fauka kulli dhi ilmin sama yake da dukkan ma'abucin ilimi نعم
وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد مجرد التكرار لأن فيها تكرارا وزيادة نعم وفائدة المطارحة وتفائدة المطارحة جيففينيا والمناظرة دكون مناظرة شين بنتكي أقوى إتتي ما في كرفي من فائدة مجرد التكرار دك فائدة ta tsantsan maimaita karatu ta takara kai kadai don me li'anna fiha takraran saboda a cikin mubaraha da munazara akwai tittasa abin da ka sani na baya zaka bibiya shi sannan kuma na biyu wa ziyadatan da kuma ƙarin abin da baka sani ba za a sanar da kai abin da baka sani ba kaga mubaraha shine ka jefa mai abin da yake wajen ka ko yanzu abin da kake da shi din na wajen naka ka bibiya shi kenan sannan kuma ya ƙara ka da abin da kai baka san shi ba hakanan wajen munazara shine kafin ku tattauna da mutum sai ka shirya ka tattaro dalilanka wanda suke magana akan wannan abin ka yi ta bibiya su da kyau sannan kuma in ka je bayan ka faɗi naka ka yi zubar dalilai naka zubar ƙwarya na dalilai idan ya tashi shi zai yi nashi zubar ƙwarya na dalilai din akwai abin da za ka ji ya faɗa wanda kai baka san shi ba da sai ya zama to ka ƙaru kenan shine wajen abin da ya shafi munazara da mutaraha fa'idar su ta fi ƙarfi sama da fa'idar mutum ya zauna a gida shi kaɗai ya dinga karatu kai kaɗai ka dinga tilawa zai iya zama towa akwai guraren da kake karanta su ba daidai ba wani ne shi ya saba karanta wala ta samu an taktubuhu sagira nau kabira ila ajali da warshi yake karatu ya wala ta samu an taktubu sagiran au kabiran ila ajali kaga shi wanda shi gane yake daidai ne yake fada to amma yan a cikin jama'a ne ko yake yi ba kai kai sagiran ba kabiran ba sagiran ba ake cewa sagiran au kabiran ila au kabiran sagira nau kabira ake cewa ba sagiran au kabiran ba mun gane to saboda idan kuna tattaunawa da mutum in dai mai adalci ne ko mai son ka fahimci gaskiya duk lokacin da ya ga abin da ka faɗa na kuskure zai gyara maka shi idan kuna tilawa da abokin tilawar ka ko biyu idan kai kuskure zai gyara maka shi amma in kai ɗaya ne kake ba za ka gane kai kuskure ba to shi yasa abin ya fi muhimmanci ka yi shi tare da wani sama da a ce kai ɗaya ne za ka yi shi na'am فقد قيل Mm.
مطارحة ساعة خير من تكرار شهر Mm.
ولكن إذا كان مع منصف, منصف سليم الطبيعة na'am faƙar ƙila haƙiƙa an faɗa aka ce mu ɓara hatu sa'atin wato jefaffeniya ta ɗan lokaci ƙanƙane ku zauna ku yi jefaffeniya tsakankaninka da ɗan uwanka abokin iliminka abokin karatunka khairun min takrari shahadin ya fi alkhairi sama da ka bibiya karatu kai ɗaya a gida ko a ɗaki na tsawon wata guda saboda yanzu in kai ɗaya ne kake bibiya karatu ba za ka gane wannan fasara ɗin daidai ce ko ba daidai ba ce saboda kawai bankawa kanka za ka rakai ka zo kana tafsiri kai ɗaya a cikin gida a kulle ba za ka gane ayar nan daidai na fassara ta yadda malam ya koya mana koko ba daidai ba ce sai in kuna yi da abokin abo- abokin karatunka idan kuna yi da abokin karatunka in ka fassara wata aya ba daidai ce anya ko wannan ayar ko haka ce ce to ce ni ma ko ina shakka da ma ya ne to malam kin yace shi ne ce ga yanda yace ga yanda yace kace kwarai haka ne har na tuna lokacin tunda ai ya ci gora ma a bakin shi lokacin mm yace haka ne mun gane da kyau yace walakin sai dai idza kana ma'a munsifin wato wannan mudaraha din idan ta kasance ne ma'a munsifin tare da ɗalibin ilimi wanda yake mai adalci salimin ɗabi'a wanda yake mai kubutacciyar halayya wanda ya zamanto halayen shi masu kyawu ne amma in ya zamanto kasan ɗalibin nan ja'irin ɗalibi ne baya so ya faɗa wa mutane gaskiya to in za ku yi mutsaraha da shi watakila za ka yi kuskuren ma a gaban shi ya tabbatar da kai akan kuskuren to yanzu wannan ka yi karatun ka kai kadai a gida inda baka gane baka zo ka tambayi malami ya fi alkhairi sama da kai tare da shi in dai ja'iri ne amma in ya zama to mai adalci ne abin da ya fa'idantu da shi a wajenka zai tabbatar da cewa a wajenka ya fa'idantu da shi abin da kai ka fa'idantu da shi ya ga cewa ga wani abu naka na kuskure zai sanar da kai ba zai bari ba sai ya fito daga cikin jama'a ya zo cikin jama'a ya ce in in wani ya ziga abokin nan shi ce kai dala ba wani ilimi bane gare shi amma in kana so ka gane ce mishi ya karanta maka guri kaza Laka ce na gaya maka kawai ce mishi ina so da Allah wani ka fassara mu aya kaza da tare in kuna hiyar da shi ka ji yadda zai maka irin wani kawai tafsirin ku kawai wannan karambani ne wai ke fa wallahi amma ka tambaye shi ka ji shi kenan kai kuma dama ka san yadda yake fassara ta shi kenan sai ya fassara mishi ya ce to wallahi haka ne na ji ba daidai ba ne ya ce to duka haka ne karatun shi Mm. to shi yasa mutumin da yake mai ta'annuti ne mutumin banza ne wanda ka san in kai kuskure zai tabbatar da kai akan kuskuren kuma zai je ya yada wa mutane ga inda kake kuskure dan a raka kama ka to wannan bai kamata ba ku dinga mudaraha da shi can rabu da shi ya tafi ya je yi mudaraha da wanda yake so kai kuma za ka yi ta baza ma kokarinka akan ka fahimci karatun da kake a gaban malami mun gane da kyau saboda yin mudaraha da waɗansu zai dinga ganin asirinka ne kuma ya dinga zuwa yana gaya mutane ya ji kana tilawa in kuna tilawa wani za a ga cewa in kuna tilawa gurin da yake maka daɗi ya sani gurin da baka jin daɗin shi ya sani shikenan sai ya gaigaya wa mutane ka san Allah ne rubu na guri kaza wani bai ya iya karanta shi shikenan ya ta maka zir shikenan aka zo gurin karatu ko ba kiranka bane aka ko kiranka ne aka yi asulla gashi dai na zahiri kiranka ne aka yi asulla an zo gurin ko in ka tashi mutane zai daga wani ana bai iya kama wuri kaza ne shi yasa ya tashi wallahi bai iya kama ne eh haka ne to amma in ya zama to bai san cikin ka ba fa kaga ba zai maka wannan tonan sirrin ba duk wanda kuka saba karatu da shi in dai ya san wallanka kuma ka san cewa ba wai gaya maka bane yake cikin jama'a yake zuwa ya faɗi ba abokin karatu bane wannan mun gane da kyau ku yi karatu da wanda idan ya ga kuskurenka zai gaya maka kuskurenka don ka gyara ba don ya je ya dinga muzanta ka a cikin jama'a ba na'am وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع فإن الطبيعة متسرية والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة ya ce wa iyaka ya ce ka shaidinka kai ɗalibin ilimi wal muzakarata da yin muzakara ma'a muta'annitin tare da mutum wanda yake mai ta'annuti duk mutumin da kasancewa wannan mutumin lalataccen mutum ne mutum ne mai tada karan hanci ko a makaranta ya rena mala wannan ba abokin muzakarar ka bane kaji an ce ko a gidansu ba sa shi aiki ba abokin muzakarar ka bane wannan ghairi mustaqimi tabi'i mutumin da ya zamanto halayen shi ba a meke suke ba mutum ne wanda yake munafiki mutum ne mai son hutu mutum ne mai iya zanci wannan ba abokin muzakarar ka bane in kuna karatu da mutum kaga cewa haka ne halayen shi ko to kai kokari ka silale mishi sulbulbulbul ka silale in kun zo za ku yi tilaka ce kai kai kai kai kai yau tsoho ya sa na aiki wallahi yanzu haka akwai guga shi da bai bakon fule shidda kuma gare ce dan kai wajen bayan isha ima ina yi kenan dai kawai karatun ne kawai ike da allo gobe kirkiro wani in ya zo shi kilkilkilkil ko kar ka sa sulli kamar riga irin wannan lokaci ya ka sa mata karatu a'udhu ka ce inna lillahi ka ce la ilaha illa mamar mu ce ni ta aike ni zan je amsa mata wani kuɗi a gurin wani kawai ne yanzu ma ni da naga kiran nata ma kawai kashe kace kai bana doka ba yanzu bari kuma ta ce mun kai wata ke bukatar kudin ka tashi ka tafi washe gari ka kira shi ka ce wani yau a yi hakuri ina da wani uzuri yanzu allona na rubuta nisu guda ko wasali bin yi ba kuma yanzu an ce gobe daga an yi asuba za a mun darasu kai kai ta tsara shi kawai daga karshe dai kurabu lahiya da shi amma in ya zamanto mutumin da halayen shi ba su da kyau kuma kuke muraja'a tare da shi kuke zama tare da shi kuke dora fada da shi don me yace fa inna ɗabi'ata mutasarriyatu ɗabi'a mai na soci halin da sobanka yake da kwai shi maras kyau in ba ka da shi yau to saboda alaƙar da take gudana tsakankaninka da shi za ku zauna tare da shi da baka saba ba in aka yi kiranka a salula ka sheka ƙarya ka saba ka baɗi gaskiya amma sai zaman tuwin aka yi kiran shi kuna karatu za ka je ya kira wani eh wallahi za ka gashi na muna cikin aiki ne sauka ɗari ce za a yi yanzu gashi nan goma ce muke yi da ni da yan uwa ga sunan dai ga alkur'ani na aje ga farin rago na aje kuka titi ne kuke da kai he shi he liftan da kuka dora amma ya ce ga qur'ani na har guda goma ana sauki gashi nan tare kuke da yan uwa kuma ga rago na ya kace to ashe wani da kullum muka zo muke gani cikin kyalkyali ya ɗako sabuwar kasiya ya siyi hidiya ya kaza ashe irin wannan zancen ne shikenan kai ma kawai wani ya kira ka wata ya ni wani aikin na an yi kace to tare muka yi da mutum arba'in da ɗaya muka yi kwana muka yi ba mu barci to alhamdulillah ba ga ba canji ya ce i na ga canji tun da na ga abubuwan yanzu dai ba mu magana ce to yau ma kuma da mutum arba'in za mu kwana kokarin da za ka yi yanzu ka yi kokari ka samu kudin horin rago mai kyau wanda ba ya ba kasa da jika sattin je kuma su wayannan mutane arba'in da aka jiya da su da yau kenan sai a dan diba wani alheri a musu ce kamar nawa za a aikace a kai kai sanye ce ɗari da hamsin ta aikace to ai wanda tun da aiki ne wanda kai an saba yi maka daga nan ka fara koya alwatarin haka ya ɗori na miliyan guda mun gane da kyau saboda in kuna tare da mutumin banza makareci to kai ma karya za ka koya in kuna tare da mutumin gaskiya mutumin kirki ko da baka gaskiya kai ma za ka koyi gaskiya saboda shi wata ran za a kira ka in kai zancen banza ce habawa ne ana karatun qur'ani maimakon mu gyara kuma a ce biya mun bata zan abin da kai to hal wata ran in aka kira ka ma in kana so ka yi dorin ka in a gaban shi ne ba ka yi ba kana ina zai ka ce wallahi yanzu talawa ce muke karasawa da baka ce ma ta kace ina gaban yara muna talawa to haka ne ita ɗabi'a in mai kyau ce mai naso ce haka nan in maras kyau ce mai naso ce ta sarriya mai naso ce shi yasa a baya muka karanta aduwar balidi ilal jalidi sari'atu in kuna tare da dukun mutum to kai ma hasken naka kashe maka shi zai ka zama to duku din mun gane da kyau wal akhlaqu muta'addiyatun sannan kuma halaye masu ketarewa ne daga mai su zuwa ga abokin zaman shi in halayen masu kyau ne kuna tare da mutumin kirki kullum kana gani yadda yake mu'amala da jama'a kai ma sai ya zamanto kana mu'amala mai kyau da jama'a amma in ya zamanto abokin da kuke tafiya tare da shi mutumin banzan ne kana ga yadda yake mu'amala da jama'a to kai ma sai ka zamanto irin shi ka mu'amala ta banza da mutanen banza da sauransu da a cikin abokanka ba wanda yake shan taba ba wanda yake shan shisha amma saboda kun haɗa gwiwa da wani ya janyo a ɗakinka za a sha shisha a ɗakinka za a sha taba in ka shigo da tun kana huska he ya zama to in ka zo ka kai ma da kai za a zamna ka ce a kawai ku sha kayan ku ni dai na dora muku shayi wata rana ta ce kai ba gwamnati take ba shi ce wannan in kana sha za ka ji ka wasu sai ka ce to bari in dan busa kaɗan in ka busa kaɗan ta sa ka tari kush kush a ce maka karan farko ne yanzu in kai ta bi daɗin ta za ka ji ka ce wallahi na ji halkamshi take kamar na sha halawa mai daɗi sai haka ne ma muke ji daga ƙarshe wata rana halka raka siyowa kana zawa da abin ka zo da furodi ka ce wa na yi guzurin shi aikun zo ku yau ko eh to akwai furodi kar ku siyo daga can daga ƙarshe hasa dan baka ita ma ka zo ka tabar ana tubata ka shi yasa al-akhlaq da ɗabi'a dukkaninsu muta'addiya ne wa mutasarriya ne kowace mai naso ce sannan kuma mai ƙetarewa ce daga kan mai ita zuwa ga soban shi wanda suke tare da shi mun gane wal mujawaratu mu'athiratun makwabtaka mai tasiri ce ba an ce ba abokin mai kanwa ba ya rasa bibidi dama da maɗocin kanwa shege ka farin kai to haka ne in kai makwabtaka da mutumin banza wannan lalatar kai ma sai ta shafe ka in dai aka ce gashi wannan abokin zaman ka mutumin banza ne to wata kuna zaune da shi za a zo kama shi in ya tashi fakata zai dace ku kama shi ai soban shi ne ya san inda yake kina a ji a kome ka a ce ka nuna mu inda yake ka ce wallahi ni ban sani ba yau kin ma katari ne aka ci na shi wata rabona da mu gamu da shi ce kariya kake ai irin ku dan haka kuke da hulalka da komai a mare ka bayan da ka iya saboda ka zauna da mutumin banza amma in ya zama to ka kiyaye mutuncinka ba ka zama sai a gurin mutumin kirki ba ka alaka sai da mutumin kirki ba ka shan shayi sai da mutanen kirki ba ka kaza sai da mutumin da ka yarda da halayen shi to sai ya zama to halayenka a kullum suna ƙara kyau suna ƙara nagarta na'am
وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله فوائده كثيرة وقيل العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه
تشيكنا وقد قيل عليكم السلام ورحمة الله أنا وجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله وقد قيل حقيقة وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد wato a cikin waƙar da khalilu bin ahmad as-sajizari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ambata fawa'idu katsira akwai fa'idodi wanda suke masu yawa shine waƙar da muka karanta a karatu wanda ya gabata wa khudimil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi aqlin hamidi hal zuwa ƙarshen abiyatin da ya kawo to a wannan waƙa din akwai fa'idodi wanda suke masu yawa game da abin da ya shafi neman ilimi da kuma zama da mutumin da yake mutumin kirki ne da tattaunawa da mutumin kirki ba lalataccen mutum ba faƙaɗiƙin wato haƙiƙa an faɗa al'ilmu min sharɗihi liman khadama an yi ja'alan nasa kullahum khadama ya ce min sharɗihi al'ilmu min sharɗihi liman khadama an yi ja'alan nasa kullahum khadama min sharɗi ilmi yana daga sharaɗi na ilimi shine al'ilmu ilimi min sharɗihi yana daga sharaɗi na ilimi doka ta ilimi wanda ya gindaya liman khadamahu ga dukkan wanda ya yi wa ilimi hidima ga dukkan wanda ya kashe lokacinsa saboda karanta ilimi ga dukkan wanda ya wahaltar da kanshi saboda karatu ga dukkan wanda ya hana idan shi barci dare da rana saboda karatu da bincike a harkoki na addini na musulunci to yana daga sharaɗi na ilimi an yi ja'alan nasa kullahum ya sanya mutane ga baki ɗayansu su zamanto hadama bararuwan shi masu yi mishi hidima ne ilimi idan mutum ya yi wannan zai sa a ɗauke ka babban mutum kana zaune ba ka da kobiya a ajihu amma mutum ya zo zai yi turaminka zai girmama kai ganka da kima sannan kuma ilimi shi zai sa idan ka je cikin jama'a a ganka da kima yanzu akwai mutumin da zauwar shi sabga shi kadai ta fita mutum ashirin akwai wanda yanzu za ka ce inda wani zai zo shi sabga ta shi kadai ko ya fi yan unguwa ga kaza ga baki ɗaya su zo su saboda kimar wannan mutumin da yake da sannan kuma ilimi shi ne zai sa mutane ga baki ɗayansu su zamanto bararuwa a gare ka su dinga yi maka hidima wani za a ga cewa magabata na ƙwarai kasuwanci wani da yake saboda wani malami ne yake na'am abdullahi ibn mubarak ya ce shi irin saboda irin su imam malik yake kasuwanci na'am saboda kawai ya musu hidima Allahu akbar su ɗarmewa addini gindi shi kuma duk abin da ake bukata na ci da sha zai kawo na'am To yanzu daga cikin mutane akwai wanda suke da wannan kokarin ga wani ɗalibin ilimi yana karatu a kullum yana karatu to shi kenan sai waɗansu mawadata su ce wane in dai duniya ce ko za mu yi ƙoƙari mu mu ga mun tara maka ita amma abin da muke so shine kawai karatun nan da aka sa gaba ana yi a raka yi kullum a dinga amfanar da al'umma nawa za ka raka ci a gidanka za ka iya cin jika ɗari ka ce eh jika saba'in mata ya sa ce to ɗari biyu za a raka baka na'am kai ka yi wa- ka yi wa addini hidima saboda kana yi wa addini hidima sai Allah ta'ala ya hore maka waɗanda za su dinga yi maka hidima kai ma amma in baka taimaka wa addinin Allah ba ko ba wani wanda zai zo ya taimaka maka na'am ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka taimaka wa addinin Allah kuka bayar da rawukanku da dukiyarku wajen taimaka wa addinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai taimaka muku zai agaza muku ta hanyar ɗora ku akan abokanan adawarku da kuma fahimtar da ku addini da tubarau na magabata na ƙwarai sannan kuma Allah ta'ala zai tabbatar da digadiganku a filin yaƙi ba za su zame ba ya tabbatar da digadiganku akan addini na musulunci ya tabbatar da digadiganku akan siradi idan za ku tsallaka shi mun gane da kyau to wannan yana daga cikin sharaɗi na ilimi idan ka mai hidima shi ma sai ya sa mutane ga baki ɗaya su zamanto bararuwa a gare ka amma idan baka yi wa addini na musulunci hidima ba bayan da za yi addini na musulunci ya zamanto ya sa mutane su zamanto bayinka na'am
وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا Mm.
في جميع الأوقات في دقائق في دقائق الع- في دقائق العلوم Mm.
ويتعدى ذلك wa ya tada ويعتاد ذلك wa yanbaghi li talibil ilmi yayi kamaci ga dalibin ilimi mai neman ilimi an ya kuna muta'ammilan ya zamanto mai lura ne fi jami'il awqat a cikin dukkanin lokutan shiga baki da ya zamanto yana lura da kyau fi da qa'iqil ulumi a cikin zurfafan ilmomi ya dinga bincike bangaren abin da ya shafi ilmomi waɗanda suke masu zurfi wa ya da zalika ya saba wa kanshi yin hakan ɗin ya zamanto ya saba da bincike ya saba da karatu kadda ya saba wa kanshi hutu in ya zamanto a kullum son hutu kake baka so a ganka da littafi ko in kana so ma a ganka da littafi sai ka yi wanka ka sa kananan kaya ka zo ka ka dora kafa ɗaya kan ɗaya da littafi ɗan karami a hannunka assalamu alaikum ce alhamdulillah alhamdulillah ana fi nazar an gane a wannan ba karatu ba ne karatu shine ka yi jina-jina a cikin ɗaki ka tsaya ka yi karatu a inda mutane ba sa ganin ka inda ba za a ɗauki hankalinka ba amma ka fito titi za ka yi nazari sai ka yi awa biyu ba karanta safa ɗaya ba wannan ya zo kun gaisa wancan ya zo wancan ya zo yaushe za ka tara karatu ana sai kana ɓoyewa Mm, kuma ka saba da ɓoyewa fa inna ma وإنما تدرك الد- الدقائق بالتأمل ولهذا قيل التأمل a تدرك ta'ammala da yau تأمل تدرك na'am fa inna ma tudraku daqa'iqu sani dai ana riskar zurfafan ilmomi ne bit ta'ammuli da lura da kyau zaman to mutum ya tattaro da hankalin shi guri ɗaya wajen karatu din wali hadha ƙila saboda haka ne ma aka ce ta'ammal tudrik ka lura da kyau wajen karatun da kake ka tsaya da kyau ka yi nazari kada hankalinka yana wani guri kuma ka ce za ka yi karatu tudurik sai ka riske abin da kake karantawa ɗin sai ka gane amma yanzu ka ɗako littafi za ka yi nazari ka zauna a titi ce wani guri in yi kwashi-kwashi minti talatin minti arba'in na gari yau minti talatin ko biyawa ɗaya ba za ka yi ba ya zama to ka ajiye littafin baka fahimci komai a cikin shi ba kuma ka ce ka yi ilimi mun gane da kyau to don haka ba makawa dole sai mutum ya nutsu da kyau sai ya nazari kuma sai ya fahimci abin da ake yi din na'am ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا مم.
فإن الكلام كالسهم kasami كالسهم Mm, فإن الكلام كالسهم فلا بد من تقويمه بالتأمل قبل الرمي حتى يكون مصيبا na'am wala budda min ta'ammuli ba makafa daga lura qablal kalami kafin mutum yayi zance kafin ka yi magana a cikin jama'a to ka tsaya ka lura da kyau abin nan da zai zai fito daga bakinka mai kyau ne ko ba maras kyau ko ba mai kyau bane saboda in kana garaje ka fitar da zance daga bakinka ba tare da ka tauna shi ba tsawon lokacin za a yi kunya hatta ya kuna sawaban hadde ya kasance daidai ne ma'ana wala budda min ta'ammuli ba makawa daga lura qabla kalami kafin mutum yayi magana hatta ya kuna sawaban hadde wannan zancen nashi sai ya kasance daidai ne idan kana so za ka yi magana to ka tsaya ka tsara idan na ce kaza a wannan gurin yayi ko kuma bai yi ba a irin wannan gurin akai wannan maganar akwai ladabi ko babu sannan kuma in ka tauna ta sai ka amayo ta fa innal kalama ka sahami malam yace haƙiƙa zance tamkar kibiya yake tamkar kibiya yake kana halba ta ko bayan da zaka ce a komu komu komu ta je za ta za ta sokuwa wani tsoho ka ce kai kai kai kai komu ka mai dota ba za ka mai dota ko to haka nan zance yake na'am kana fuddo shi ba za ka ce mishi ba dawo na'am don haka fala budda min taqwimihi ba makawa dole sai ka daidaita wannan zancen naka yanzu misali aka ce ana so a halbi wancan guri in ka zo kawai ka kai farat ka halba ai sai ka tsaya ka yaka ko ka seta da kyau na'am to aka zance kafin ka fade shi ka tsaya ka seta shi ka gani yana hawa ko bata hawa in na faɗi wannan shawarar tana hawa ko bata hawa bitta'ammuli ta hanyar lura da kyau ƙabular rami kafin ka halba wannan kibiyar taka hatta ya kuna musiban har dai wannan kibiyar da za ka halba ta zamanto ta dace da abin da ka halba da amma ya zamanto ba ka tsaya ba ka lura shikenan sai ka halba ta je ta can ta sheki a ce ka faɗi na'am قال في أصول الفقه هذا أصل كبير وهو أن يكون كلام الفقه المناظر أن يكون بالتأمل كلام الفقيه المناظ- مناظر كلام ال- فقيه كلام الفقيه المناظر في التأمل Mm. Qala fi usulul fiqh malami usulul fiqh ya faɗa a cikin littafinsa usulul fiqh yace hadha aslun kabirun wannan tushe ne wanda yake mai girma wajen abin da ya shafi idan za ka yi magana ka tamna ta kafin ka fitar da ita wa huwa shine an ya kuna kalamul faqihi zancen wanda ya fahimci addini almunazari wanda yake abin tattaunawa da shi wanda za a tattauna da shi a bangaren addini na musulunci to zancen shi an ya kuna bitta ammuli ya kasance da lura ne da kyau ya zamanto ya lura ya san abin da zai faɗa na'am وقيل رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل Mm. waƙila aka ce ra'asul aqal tushe na hankali an ya kuna da kalamu bit tasabbut zancen da mutum zai ya zamanto ya yi shi ne bit tasabbut da bi a sannu sannu wa ta'ammuli da kuma lura kale ya zamanto duk abin da ya zo kunnen ka zaka je ka barbada shi a ko ina kale ya zamanto duk abin da aka faɗa maka zaka ɗauke shi ka kwaba shi a kota an ce wane ba shi da kaza wane ba shi da kaza kuma ka yadda a'a ka zamanto kayi a tasabbut ka bi a sannu sannu ka tabbatar da gaskiyar wannan maganar ko kuma kishiyarta kafin ka faɗe ta amma in ya zamanto za ka dinga yaɗa duk abin da ya zo kunnanka to kai ma ka zama ɗaya daga cikin tatattun magareta na'am haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zamanto tacaccen makareci ya ce duk abin da ya ji da kunnensa shi ma sai ya sai ya ƙara sas sai ya faɗa to ya ishe shi ya zamanto tacaccen makareci na'am قال القائل أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت لل- للمصير الشفيق مطيعا لا تغفل لا تغفلنا سبب la الكلام tarfulan لا تغفلن Mm.
لا تغفلن سبب الكلام ووقته والكيف والكم والكمان Walmakan.
والمكان جميعا na'am qala al-qa'ilu wato mai faɗa ya ce usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi shafi'i mudiya la taghfulan sabab al kalami wa waqtahu wal kayfa wal kam wal makana jami'a yace usika bi khamsatin yace ya kai bawan Allah ina yi maka wasiya da waɗansu abubuwa guda biyar fi nazmil kalami a cikin tsara zance a tsara magana kafin magana ta fito daga bakinka ko ka yanke hukunci to ina yi maka wasiya da waɗansu abubuwa guda biyar ka kula su in kunta muti'an idan ka kasance mai biyayya ne ilmusi shafi'i ga mai wasiya wanda yake mai tafsasawa a gare ka inda ya har za ka yi min biyayya kan abin da zan faɗa maka wannan wasiya da zan maka ina gaya maka abin da zai amfane ka ne a wannan gida na duniya da kuma lahira na farko la fulani sababal kalami kadda ka rafkana da sababin zancen nan maganar da za ka yi ta meye sababin da yasa za ka yi maganar ma kan shi wannan ka san da shi kada kawai da kowane lokaci kawai kai kai magana ya dace ka yi magana ko bai dace ba kawai ka ce magana za ka yi ana magana a cikin jama'a ba a ce ka yi magana ba sannan kuma ba muhimmanci yin maganar ka ka ce kawai sai ka tsoma baki saboda a san ka ka lura da wannan bangaren saboda duk wanda ya ce zai dinga sawa baki cikin abin da bai shafe shi ba to abubuwa da yawa wanda suka shafe shi za su kuce mishi kadda ka rafkana da sababin zance wa waqtahu da kuma lokacin da ya kamata ɗin ka yi zance din an ji sababin zance in sababin zancen ya ya ba da damar ka yi magana to sai zamanto amma kuma lokacin da ya kamata ka yi maganar ya huce ko lokacin da za ka yi maganar bai kawo ba an gane da kyau akwai zancen da ya kamata ka sa baki to amma saboda ba a nemi ka sa baki ba kaga ba za ka sa baki ba a wannan lokacin amma aka zo aka nemi ka sa baki ka ce lokacin ya yi ka ce an zo gurin ce dama ai ido ne na samu an gane da kyau zancen farkon shi yana da kyau ka sa baki amma saboda ba a sa ka ba shi kenan kyan zuwa sabga a gaya maka to sai ka gani lokacin da aka zo aka gaya maka an gaya maka sabgan nan ko ba a gaya maka ba in ba a gaya maka ba sai ka yi haƙuri hal a gaya maka in kuma an gaya maka kuma sai ka sa baki a ciki kar ya zama to mutum ya zama mandan sabga wal kaifa sannan kuma kakane aka yi wannan abin ya faru in aka zo aka ce maka wane misali aka zo aka ce maka wane ya yi wa matar shi sake da aka ce ake wane ai tsinanne ne kaga yanzu anan baka yi adalci ba wataƙila inda za a maka sharhin yanayin abin da ya faru za ka ce wance ba ta da albarka amma yanzu da aka gaya maka aka ce wane ya saki matar shi kawai sai ka ɗora laihin a kai shi ko saboda dama akwai wata tsakankaninka da shi ka ce wani ai dama mutumin banza ne baka ce bayanai aka yi ya sake ta baka tambayi ba wanda ya kawo maka labarin wataƙila shafa labari ne ma ya zo don ya ji ta bakinka ne yana da ya gaya maka kuma kai ka ce ai dama wani tsinanne ne to akwai buƙatar ka tambayi alkaif kaifiya kaka akai kaza din nan ya faru in aka ce an yi faɗa da wane da wane wane ya fasa wane kai kar ka ce wanda aka fasa kan nan shine mai gaskiya wanda ya fasa kai shine mai laifi wataƙila in za a karanta maka abin yadda ya gudana wannan wanda aka fasa mishi kan kai ma sai ka mare shi wanda kuma ya fasa kan sai ka mishi godiya ka ce kamun daidai wataƙila ya kuwa ci shi mai wanda aka wasa kan ya dauko zai soka wanda ya wasa mishi kai shi kenan sai ya buje yukwal da ya buje ta kan yukwal ba tsinin ba kan iccen kawai sai ya bugu mishi a goshi sai ya wasa mishi kai ya wasa mishi goshi yanzu in ya zama to da ka zo ka kawai da ka ga goshin shi ya ya hushe sai ka cewa wancan mutumin shine azzalimi kawai ka fara kwantsame shi da mari kai daidai ba a yi daidai ba to shi yasa akwai buƙatar alkaif ka zama to ka san kaifa ƙaƙa abin nan ya faru da ya dakata imin bayani sannan kuma sai a sai a ɗauki hukunci walkam sannan kuma abin nan so ya faru so nawa ya faru so nawa ya faru wannan shi ma akwai buƙatar a yi tambaya a kai an gane da kyau in ka zo ka aka maka tambaya mutum ya tambaye ka ya ce maka malam an yi kaza an yi kaza an yi kaza to kar ka yi garajen ba shi amsa kai tsaye ka tambaye shi kaka ne aka yi kaza din sannan kuma sau nawa ne abin nan ya faru irin mutum ya ce malam menene hukuncin mutumin da ya yi wa matar shi saki uku an gane yanzu idan mutum ya wa matar shi saki uku zai aure ta ko ba zai aure ta ba zai dawo da cigaba da aure da ita ko ba sai ta yi wani aure sai ta yi wani aure ko to yanzu akwai hanyar da kuma in aka bi akwai malaman musulunci da suke ganin cewa zai iya dawowa ya aure ta wannan sakin uku duka ya koma ɗaya ne mun gane da kyau eh a tare da mutum da mu ana samu a sunan shi na mana shekaru ya kama da ya na yi ya karanta wani wani muhammadu yusuf ya karanta wani hadisa masha Allah ya karanta shi to yanzu da mutum ya zo ya ce malam menene hukuncin mutumin da yawa matar shi saki uku ya halitta ta koma gidan shi ko bai halitta ba yana kaga ta zaka yi bai halitta ba sai ta yi wani aure ko to amma inda zaka tsaya ka yi bincike saki uku ya mata saki uku da yaushe da yaushe da yaushe mata ya ce a a zama ɗaya ne ya mata saki uku kawai rai ne ta ɓata mishi ya ce ta tafiya mata saki uku to kaga yanzu wannan sai a gyara na'am a mai doshe ɗaya na'am mun gane da kyau na'am akwai malaman da suke da wannan ra'ayi din saki uku a zama ɗaya saki ɗaya ne mun gane da kyau akwai kuma malaman da suke ganin cewa shi halin mijin nata za a kalla mijin nata irin mutum ne wanda yake mai take-take almubazziri ne lalatacce ne ya almubazziri ne lalatacce ne ko saki uku ne mata a zama ɗaya a matsayin saki uku ne yake na'am Mm, mutumin da aka san wannan dama shi yana da kai garaji amma mutumin da ya zama to tsautsayi ne baya huce ranar shi da aka ta faru da shi to sai a ce saki ɗaya ne mata to amma ya ce i saki ukun da ya mata na farko tun tana amarya lokacin nan ya ne aka yi ya ne aka yi ya shigo gida ne ko ya ne aka yi dai ta ɗauki wani abin shi ta bada kyauta kawai ya shigo ya kawo waɗansu kuɗaɗen shi ya ajiye miliyan uku kawai ta aika gidansu miliyan ɗaya da rabi ta ce wai ba- baban wance ya ce a basu sadaka shigo shi ma kuɗin ajiya ne dalilin wannan yanin shi ya ɓace shi bai je bai tada kyauta ce a mata saki ɗaya ita saki na biyu kuma abin da ya haɗa su da shi da ita shine rammaji kuɗin rammaji ne ta ce ba da kuɗin rammaji ba shi da kuɗi halaji za ya ce ta ta yi gidansu ya mata saki ɗaya kuma na ƙarshe shi kuma wannan jiya ne aka yi shi kaga yanzu wannan kowane ne ya maka tsaye sakin na uku sun- sun gudana shi kenan to sai ka zama to ka yi tambaya so nawa ne a zama nawa aka yi wannan sakin uku kana garaje yanke ya hukunci shi kenan wani sai ta da fatawarka kuma yana tara ta kuma kayi zai maka kai tsaye na'am an gane da kyau ba wai kayi da sai an je bidiyo ba ma kamar irin da wannan wani yaro na'am shi da wasa ne ma yake wance ko aka ce ina miki saki uku kin rasa ko kawai kawai ce na miki to Ya.
kamar da wasa Kawai shi kenan.
kawai sai ya saka ta saki uku kawai Wal da ya makana.
yi ta to shi kenan ko harami ya mutu kenan halawa da Wal wani lokaci ka makana.
wannan kuka je da za mu je wajen shi mun mun ji karatu ko abu yi kaza an ce wa irin wannan kamar na ba da gangamcin wannan ba za a da shi daya za da in muka yi magana ba za a ji ba ba za a saurara ba wal makana da kuma gurin da abin da ya faru gurin da abin ya faru shi ma kada ka ka- ka ka bar ka ka ka ka ka- ka yasar da shi a bangare da ka kallaci gurin da mutum yake ciki bi'ar da mutum yake rayuwa a cikin ta albi'atu ta ta'azzar wato bi'a tana tasiri ga mutum a albi'atu tu'assir tana tasiri ga mutum inda mutum ya tashi yanzu a nan inda muke idan mutum ya yi wa matar shi saki uku ko a kalma ɗaya ne ya ce a mata saki uku jumhurin malaman malikiya ga baki ɗaya sun tafi akan cewa ta saku saki uku na'am to shi kenan sai ka kallaci yanayin da yake ciki kuma a wannan lokacin gurin da yake sai ka ba da fatawa gwargwadon yanda yanayin mutum yake ciki da kuma yanayin gurin da ya tashi saboda wannan shine ya kamata mai fatawa ya kula da kyau ma'aiki alaihi salatu wassalam za a mai tambaya guda ɗaya amma saboda mutanen sun sha bambam wanda suka mishi tambaya ba su amsa kowa gwargwadon yadda ya dace da shi wani ya tambaya annabi ya ce wani aiki ya fi kowane aiki lada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tafi ya azumi don babu tamkai shi na'am wani ya tambaya annabi wani aiki ya fi kowane aiki lada manzan Allah ya ce yin sallah a farkon lokacinta na'am wani ya tambayi annabi wani aiki ya fi lada a wajen Allah ya ce ka yi imani da Allah da manzon shi na'am wani ya tambayi annabi wani aiki ya fi lada a wajen Allah maza Allah sallama ya ce mashi ka tafi kai wani aiki ga sunan da yawa a hadisai na ma'aiki irin kamar hijira alaika bil hijrati fa inna hala mithl la fa innahu la mithl laha hadisin Abu Fatima al-Azadi wanda yana cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i yace ya rasulullah hadithni bi amrin astaqimu alayhi fa kana alayka bil hijrati fa innahu la mithl laha zala ce ka yi hijira daga garin da kake ka tafi wani gari don ba wani abin da ya fi talada a wajen Allah to yanzu irin kafin ka baiwa mutum amsa gurin da yake rayuwa a ciki za ka kalla me ya kamata a ce an zo da shi wanda ya fi alkhairi yanzu mutumin da yake talaka ne mai karamin karhi ne sai zo ya tambaye ka ya ce malam wai wani aiki ya fi kowane aiki lada a wajen Allah sai ka ce mishi ciyarwa da dukiya cikin ɗaukaka addinin Allah talaka ne zama zai iya kudin da zai yi cefa nema a gidan shi ba shi da na'am kai ka gaba kai ba fi na na'am sai ka ce yin sallah a farkon lokacinta na'am wannan shi kuma mawadaci ne yana da kwai kaya a ƙasa yana da kwai tiriliyan na kuɗi kuma ana cikin yanayi na babu sai ya zo ya tambaye ka wani aiki ya fi lada a wajen Allah in ka ce mai sallah a farkon lokacinta ai ka kwari ka kwari musulunci na'am ka ce malam alhaji aikin da ya fi kowane aiki lada a wajen Allah shine irin wannan yanayin da muke ciki a tallabawa masu karamin gari a sai abinci a rabawa talakawa na'am da ba'amu ba'ami ciyar da abinci wannan ba aikin da ya fi shi lada a yanzu ya ce to shi kenan a rama za a kawo tan ashirin na abinci na maka da tan ashirin na shinkafa da tan ashirin na hatsi hadma je halmai da sauransu ya ce a rabawa talakawa to kaga yanzu wannan mutanen da aka saka farin ciki aka sa cikin farin ciki yana ga wani har sai ya kwana yana wa liman adda yana wannan malamin gwata mana Allah mishi albarka shi ya janyo mana alherin nan na'am wannan alhaji in ba da irin su malam ba ma ba an ci bu more su kai tunda yake ya taba baka shinkafa kilo ɗaya ce wani ni ko gaisuwa tana haɗan da shi amma yanzu gashi nan kowa da bahun shinkafa da bahun hatsi da kwalin maka an kai gidan shi to kaga aiki na alheri kenan to haka ya kamata mutum ya gani waɗannan abubuwan guda biyar kada mutum ya ajiye su a gefe kafin ka ba da amsa akan abu ka yi tambaya akan abubuwan da a ce ya dace ka san su sannan sai ka ba da amsa akai na'am wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik